farida ta babban malami alhafizu alhakar darasi na nawa zamu tashi na'am na uku na'am na hudu ko to ma nasra amma yau baka rubuto ba to na hudu ko to bari mu karɓi riwayar ma nasir yau kam tunda da yanahu kana yaktubu anta la taktubu um ga baitukan da zamu karanta yau Allah ya bamu lokaci idan za ku iya tunawa mun fara a muqaddima fi bara'atil muttabi'ina min jara'atil mubaddi'ina wa ibtira'atil mubtadi'ina haka ne ko can inda malam yake cewa inni bara'un min al-ahwa'i min al-ahwa wa ma waladat wa walidiha al-hayara sa'a ma waladu wallahi lastu bijahmiyyin akha jadalin يقول في الله قولا غير ما يرد يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لربي من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لسحاب المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد أنا مكتياكو يو كما ذا متاشي وما أرسطو ولا توسي أئمتنا ذا مفارة لغنا كودا بأنا نم كتيابا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا هو قدوتنا ذي زمان ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنازير والأسد ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوعيين ينتقد ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد ولا نسيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد duka wannan kamar yadda muka yi bayani a baya Allah ya ji kan fadilin shekul al-hafiz al-hakami rahimahullah yana magana ne akan aqida ta sunna ta ahlus sunna kuma aqida da shi yake kuduri yake bauta Allah da da ita wanda amfaninta wanda duk ya karanta shi ma yayi kokari ya bauta wa Allah da wannan wato da wannan aƙida ɗin ina ba da shawara kuma ga ɗaliban ilimi wanda Allah ya sa ya samu dama ya ƙoƙari ya haddace wannan manzuma ɗin don nassi ce babi ne mai tsawo kuma mai muhimmanci a cikin ilimin tauhidi tunda da damar tafai ne na tauhidi muke karantawa malam allah masar hama ya ce ba na da ƙudiri na wani wadda ake ce da shi aristo ولا أرسطو ولا, السو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند أقي الكاذب الفند idan an ce alkadibul fanidu a larabci ana nufin ko abinda malami yake nufi wato mutumin da yake yin kuskure na farko makaryaci ne sannan kuma mai kuskure a cikin ra'ayinsa da zancensa alfanid ya faɗi ra'ayi na kuskure sannan kuma ya kuma faɗi zance wadda yake na kuskure wannan baitin malam yana barrantar da kansa ne ga dukkan ahlul ahwa wato 'yan bid'a irin su wannan aristo da ake fada ibn khaldun ya yi magana akan wannan a cikin mukaddimarsa yana ba wa ɗalibai shawara su yi ƙoƙari su mallaki mukaddimat ibn khaldun littafi mujalladi ne guda ɗaya amma akwai karatu a cikinsa kuma yana nan na san akwai shi a kasuwar kurmi mukaddimat ibn khaldun a saye shi kwarai da gaske ya ce aristo al-makduni ake ce da shi cikin mutanen makduniya ne makduniya a rome ne shi ne da turanci mai suke ce masa mana aristotle ko? total ne ko toto? ha? aristotle akwai le ne? na'am? mun karanta shi a wani kwas ɗinmu na turanci ne na manta ko aristotle ne ko wani shi dai a larabci aristo ake cewa to shi ainihin mutum makduniya ne makduniya a rome ne shi aristo yana cikin almajiran aflaton shi ne suke ce da shi plato a larabci aflaton da turanci plato ko shi kuma shine malamin al-iskandar akwai wanda ake ce da shi iskandar ha? eh iskandari shine babban malami na farko na mandaki shine suke cewa muallimu sina'atul mantiq muallimu sina'atul mantiq ilimin mantiki da bai samu gyara ba da kulawa kafin sa to malam yake cewa wannan aristo din ba ma da aƙidarsa kuma ba mu yadda da shi ba mu dai aqidar mu ta wato ahlus sunna shi ba falsafe ne aristo ba falsafe ne kuma da mun wanda ya karanta aristotle a turanci ma ya san a cikin philosophy ne falsafatul greek ake cewa yana da rubuce-rubuce da yawa kwarai da gaske a fannoni na ilimi da yawa ya yi rubutu a siyasa shi aristo ya yi rubutu a kan mantaki ya rubutu a kan wane ne da wasu sauransu ba shi kaɗai ba ne ba falsafan amma dai nan malam ya ware shi da ambato na musamman saboda yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tasirantuwa a cikin 'yan bid'a suka fi tasirantuwa a cikin wato mutakallimin musulmina mutakallimin musulmi na sun fi tasirantuwa da shi wato masu ilmul kalam na cikin musulmi afwan sun tasirantu da ra'ayyukan shi wannan aristo din suna yawan ambatansa kwarai da gaske shi yasa malam ya fara buge shi a matakin farko saboda yan bid'a da suke riko daga zancensa ko maganganunsa to san cewa walaysa alal haqq wato baya kan gaskiya ya yana da man kwarai da gaske kuma ana girmama shi a jagora ne a ilimin mantaki wanda malamai suke cewa la ya taju ilaihi zakiyu wa la yantafi bihi balidu shi ilimin mantaki la ya taju ilaihi mai fasaha da zaka'i bai da bukatarsa sannan kuma wala yantafi bihi balid duk wawa balidi mara ilimi ba zai karu da shi ba aikin banza kenan kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya faɗa a ibn taymiya yana magana akan wannan aristo din yake cewa wato tasirin wannan mutumin bai tsaya akan masu ilmul kalam kadai ba a cikin musulmi a musulunci ba bal wato hadarinsa ya faɗaɗa kwarai da gaske ta yadda har ya kai ga yana korewa Allah sifofi suna korewa Allah sifofi yan alul kalam da suka tasirantu da zancensa suna korewa Allah wa suna tafiya akan alƙawlu bi nafi sifati suna kore Allah sifofi ba za a ce Allah yana sifa kaza ba saboda sun tasirantu zance wannan mutum tasirantuwa inda ibn taymiya ya ce ta wa anna wa anna ta'sir aristo kana wabalan ala al-umma al-islamiyya tasirin wannan aristo din ya zama bala'i akan al'ummar musulmi yace iz dafa ahlul ahwa'i ala taqdim al-aqli ala an-naql saboda aristo ya sa yan bid'a sun fifita ra'ayi akan akan nassi shi kullun hankali da ra'ayi hankali shine gaba akan nassi yace wannan yasa su suke zuwa su dauki nassi na shari'a su ruddige shi yanzu kamar wanda dan bid'an nan zindikin nan abubuwan da yake ta yi haka ga sai da ko hadisi kawai sai dora shi akan hankali yace wai yanzu a ce kaza a ce kaza a ce kaza suka kore azabar kabari saboda ya saba wa faruwar hankalinsu to wannan duk yana daga cikin tasirantuwa da malaman falsafa irin su aristo dinnan kuma da yawa 'yan bokonmu masu rubutu a cikin harkar addini za ka yi mamaki yadda suke ta kwatin suna quotation da shi kai yanzu a jami'o'i ma idan ka zo ka soki wannan aristo din sai a ta mamaki ka ce ka ji wannan babban malami irin wannan kai burgewa ma yanzu a rubutunka a ga kana quotation daga aristo subhanallah amma ka duba yadda ibnu taymiya yace yace yace yayi wa addinin Allah barna ba karamar barna ba kuma ya sanya ahlul ahwa'i wal bid'a yuqaddimuna al-aql ala an-naql suna gabatar da hankali akan naqali suka yi naqdun nusus shar'iyya bi da'wa mu'aradata halil aql suka warware nassoshi na shari'a saboda wai ai nassoshin shari'a nan sun sun saba hankali wai dukkan nassin da ya ci karo da hankali wai ba za su ɗauke shi ba kwata-kwata da irin su ɗusi duka da irin su ibn saba'in shi ne ce walabni saba'ina duka ya mata tabbas wannan ta sa imamul hafiz al-hakami saddara bihi fi baitihi ya fara ambatansa a baitinsa ya kawo ya kawo suna wannan aristo din saboda duk alus suna duk mai ilimi dalibin ilimi bai kamata ya tasirantu wato da da shi ba ko da rubuce rubucensa da annahu wato afsada alal islam yayi wa musulunci barna akwai tusi da ya ambata a ciki wala tusi shi ma din tusi din wani malami ne da ake ce da shi a muhammad ibn muhammad ibn hussein al-tusi ana ce da shi nasiruddin ko nasirul kufuri a haifin shekara ta 597 ya rasu shekara ta 672 shi kuma mutum ne wanda yake yana da alaka kwarai da kafuwa a wajen wani da ake ce da shi holako za ku ji ana cewa holako tare da shi suka shiga bagdad a lokacin da ake yaƙi da fadace-fadace kamar yadda malamai suka yi bayani allah musu rama shi ma dai ja haɗe ne malam ya ce kada a tasirantu da shi kuma shi bai tasirantu da shi ba shi ne ce wala aristo ɗin wala aristo sannan ya ce walabnu saba'in akwai wani shi ma da ake ce da shi a ibnu saba'in din duk rike sunan nikinsu ba don komai saboda karatu za ka iya zuwa wata rana a karance-karance ka ji sunansa ƙala ibnu saba'in ko ƙala aristo ko ƙala wane ne da sauransu ibnu saba'in shine abu muhammad ibnu saba'in al-mursi mutumin andalus ne an haife shekara ta 413 kuma ya rasu a a kusan shekara ta ɗari nawa kenan ɗari bakwai da wani abu da ɗoriya shi ibnu saba'ina sufi ne mashhuri kuma yana da littafai masu haɗari kwarai da gaske a cikin sufanci yana da littafin bada al'arifu yana da littafin al'ihata yana da littafin risalatul ahad da sauransu akwai littafin fawatul wafayat na ibn shakir ya yi bayaninsa allah masa rahama akwai wani littafi da aka yi mai suna muqaddimar kitab rasail ibn sab'in na abdurrahman albadawi rahimahullah shi ma duka ya yi magana a kansa malaman salaf sukan gawo mana sunan malamai waɗanda ba ni sunan shi a da a gabanmu suke shahararru ne yan bida ba don kuma don mu guje su ibnu a malamai suka ce an waito daga daga daga cikin maganganunsa shi wannan ibnu sab'in na barna na kafirci ba su da daɗi akwai hadisin da manzan yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan Amina ya tsare abubuwa sosai abin da yake mai faɗi ne ya tsare shi da ya ce wai babu wani annabi a bayansa yanzu wannan musulmi ya buɗe wannan baki ya faɗi wannan laqad tahajjara ibnu amina wasi'an bi qawlihi la nabiyya ba'ati ka duba mai kun ce Muhammad bin Abdullah wai sai ce Ibn Amina dan gidan Aminatu ya toshe kofa sosai kofa mai fadi wai ya zo ya toshe kofa ya ce wai babu annabi bayan sa kaga wannan yana ganin cewa annabi yayi ma bakere kenan ko annabi ya hana ayi annabi annabi bayan sa irin waɗannan yan bid'a fa su ne ake zo ake karanta littafan su ana kafa hujja a ce ai kaza kaza dan an je suna zagin malaman sunna ko suna zagin littafan sunna ai babu mamaki ina fata ana fahimta shi yasa mallam yace zakal kadhibul fanidu mugun makareci mai kuskure a cikin ra'ayinsa ibn asakir ya rawaito wannan zance a cikin littafin sa fawatul wafayat daga imam shamsuddin az-zahabi yace shamsuddin az-zahabi da yazo kan shi yace fa in kana ibn ibn sab'ina qala hada inda ibn sab'ina ya faɗi wannan magana to tabbas faqad kharaja bihi min al-islam ya rinda tabbas ya rinda to wannan fa akan annabi yayi wallahi idan aka kama maganganun da yayi akan Allah zamu zo mu karanta nan gaba insha Allah in aka ga ma maganganun da yake akan ubangiji subhanallahi wallahi maganganun ba su da dadi kwarai da gaske zaka al-kadhib al-fanid mai raunin hankali ana fasara al-fanid da ad-da'if al-aql al-mukhti mai kuskure mai raunin hankali kuma wannan yana daga cikin mafiya yi wa annabi ƙarya shi wannan mutum don shi bai yadda da lanabi ya ba'adi ba kuma ya ƙaryata Allah ƙarara da Allah ya ce khatamun nabiyina ibn sabi'ina bai yadda da shi ba mala ya ce walabnu sina wa fara bihi ƙuduwatana walalladhi li fususi sharri yastanidu duka waɗannan malaman ibnu sina ai ana jin ibnu sina ko yawwa ibnu sina da irin su farabi duk akwai su a cikin littafan science da su littafan na boko ya ce waɗannan ba jagororin mu bane mu a musulunci da waɗanda suke dogaro da mafiya sharrin mutane an gane ko ba mu tare da su kwata-kwata a nan gurin har yanzu a bisa aƙida ta ahlus sunna ba laifi bane dan mutum ya bayyana aƙidarsa cewa baya tare da wani baya tare da wani ba laifi bane ni bana aƙidar wani bana aƙidar wani kuma duk inda yake dan dalal to ya kamata a yi bayanin batarsa dan kada wasu su tasirantu da shi yanzu ko ba komai ka karanta ka ji tarihin waɗannan mutane a takaice kasan ba mutanen kirki bane duk da aga littafansu suna nan da yawa a rubuce a duniyar musulunci malam yana tabarranta daga ahlu zaidi wa dalal kenan ya ambata mana wani malamin wanda shi ma mashuri ne su ibnu sina masana ilimin medicine a duniya kenan shine abu ali al-hussein ibn abdullahi ibn ali ibn sina shi wannan likita ne dokta ne su ne manya-manyan doktocin farko a musulunci kafin doktoci kafirai ana mazancen cewa kamar yadda rubutu ya zo yana daga cikin wanda suka kirkiri ilimin wato likitanci na zamani kuma ba falsafe ne sosai kwarai daga ciki sanannen mutum ne an haife shi shekara ta 370 daidai shi ibn sina yaron shekara ta 428 yana dangantuwa zuwa ga 'yan shi'a ismailiya shi ibn sina yana dangantuwa da ta'ifa a shi'iyya al-ismailiya ɗaya ne daga cikin firakul batiniya al-gula cikin 'yan shi'a din masu durfafawa kwarai daga ciki ibn sina ya shahara da ilimin likitanci ya shahara da ilimin mantiki ya shahara da ilimin falsafa ya yi rubutu a cikin waɗannan fannoni an ce ya rubuta littafi ya fi guda 200 yana da littattafai kwarai da gaske irin su shifa irin su al-isharat irin su at-tanbihat ka duba cikin littafin mizanul i'tidal fi naqd rijal da irin su siyar alamin nubala da sauransu da uyunul anba da an kawo waɗannan maganganu da ƙari a kansu shi ma wannan yana cikin wanda za a barranta da su da irin su wannan farabi farabi farabihi da mana ya ce shi ne abu nasar muhammad ibn muhammad ibn auzag auzalak ake cewa akwai zalun da lamun da ga ko na makamancin wannan alfarabi ɗaya daga cikin mutane ne wato shi wannan alfarabi idan ana tambayan suwa suka fi kowa zaka'i da kwakwalwa da basira to a duniya yana cikinsu wato matsayinsa ya kai da a ce da shi ahadul azkiya fi duniya yana daga cikin mutanen da suke masu bala'in basira da kwakwalwa a duniya kuma yana cikin manya-manyan malaman falsafa kuma yana danganta kansa zuwa ga musulunci ai kakan kasan akan ce wani akwai basira wani akwai kwakwalwa wani akwai brain to wannan farani yana da cikin adul askiya fi duniya ya rasu shekara ta 339 a duniya ya rayu shekara kusan 80 aka ce kai shi farabi yana daga cikin manya-manyan waɗanda suka ɗauki falsafar aristo suka yada ta a duniya ‘yan dakon falsafar aristo ne a duniya kuma suka shigar da ita cikin musulunci shi yasa ibn taimiyya yake cewa waɗanda suka tasirantu da aristo suka shigo da rayukansa na falsafa a cikin musulunci sun cutar da addini kwarai da gaske shi yasa ake ce da shi al-muallimu sani ma'ana shine malami na biyu bayan aristo bayan aristo muallimul yunani al-awwal kenan an tambaye shi wai kai kan da kai da aristo wa yafi wani ilimi ne yace to law adraktuhu da na hadu da aristo la kuntu akbar talamizatihi da na zama ɗaya daga cikin mafi girman almajiransa bai ce zai fi shi ilimi ba amma dai ya ce zai zama mafi ɗaya daga cikin mafi girman almajiransa imam al-hafizu zahabi ya yi tarjamasa a cikin siyar alamin nubala ga wanda Allah ya ba su dama suka samu wato dubawa shi falsafa ita ce gaba akan a wajensa akan komai kuma su ne waɗanda suka yi dakwanta suka shigar da ita cikin ilimin musulunci suka fifita falsafa philosophy akan aqidar musulunci suka shigar da jayayya da musu a cikin musulunci to shi yasa malam ya barranta da su ibn arabi afwan shi ba ni sunan shi wannan mutum da shi da makamantansa fususu sharri da malam ya faɗa wato kaman ka ce wasu turaku na sharri ya stanidu walallari li fususi sharri ya stanidu yana nufin bana dogaro bana bana bin kuma bana neman jagorancin waɗanda suke dogaro ga waɗannan manya a cikin sharri irin su ibnu arabi kasan ibnu arabi yana da fususul hikam littafi ne yake da shi daga cikin maganganu na ibnu arabi ba ibnul arabi ba akwai ibnul arabi bil ma'rifa al maliki wannan mai kyau ne wannan akwai ibnu arabi wannan masharranta kenan a duniya daga cikin maganganunsa da malamai suke faɗa da ya fitar da shi daga musulunci yana da ra'ayin wahdatul wujud wahdatul wujud ita ce fikira da tazhabu ila anna Allah ta'ala ainul kainati shine ma'anar kikkiawan fasara wahdatul wujud wato shi Allah shi ibn arabi gani yake ibn arabi gani yake ai ko kusan Allah ba abinda ake nufi da Allah duk abinda ka gani shine Allah kawai a gurin ibn arabi wannan Allah ne wannan ma Allah ne so magana a ce wai a bauta wa Allah shi shi kadai duk abin da ka bauta wa Allah ko me in ka bauta masa to Allah ne ina so ku rinka gane irin waɗannan abubuwan dan abubuwa ne suke da alaka da aqida kuma abin tausayi zaka ga malaman bid'a wallahi malam sai ka ga mutum ya zo yana karatu sai ka ji ya ce ai ibnu arabi ya ce kaza kaga mai karatu mai hankali ai bai kamata ya zo yana istishadi da magana ibnu arabi ku riƙe bambancin ibnu arabi shine mai illa mai wahdatul wujud wai anna Allah ta'ala huwa ainul kainati Allah shine duk abin da ka gani kawai shine Allah kamar yadda malam zai mana bayani sai da yadda suke cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna ai da kare da alade duk allolin mu ne ai saboda su wa aqida su wadannan yan bid'a komai da ka gani Allah ne ba shi ne suke zuwa suke ake musu tarbiyya sai a zuwa ce me wannan sai ce Allah me wannan Allah me wannan Allah ba shi ne zaka ji wani mawaki yana waga yana cewa baya sama baya kasa baya kudu baya kaza ma'ana ko ina shi ne ba shi ne zaka ji suna cewa yana ko ina ba ba za su iya fitowa ne karar su ce komi Allah bane ba amma shi ne ainihin ma'anar yana ko ina din ayi duk inda kake akwai Allah komi shine annallaha ta'ala huwa ainul kainati to wanda bai samu aƙida mai kyau ba malam ya tafi ya je karatu hannun yan bid'a suka yi ta loda masa ra'ayin irin waɗannan malaman irin su ibnu arabi ibnu saba'in irin su ibnu arabi dinnan irin su aristo irin su wane ne sauransu irin su farabi irin su waɗannan malaman falsafa to shi kaga mutum ya tashi gaba ɗaya automatically yana mai yana ainihin wato zagin aƙida ta sunna mun karanta falsafa a jami'a a jami'a bayero muna masters bayan mun dawo daga madina gabana wani malami ya nuna ne yake cewa irin yan boko ne an yi islamic studies duk karatun su aristo aristo din nan irin su farabi shi aka ja karanta yake nuna ne yana cewa ku kuna ganin ku kun san addini wala ba ku san musulunci ba ku zo karanta falsafa yace ba ku san addini ba kuna tahowa da ra'ayi ba ku san addini ba ba ku san falsafa ba da aka duk wanda ya je ya karatu ya dawo a kasashen laraba wannan wani madina wani kaza sai mun sa shi ya zo ya maimaita ya yi falsafa tukunna a loda maka ra'ayyukan su farabi dinnan su aristo ka ta haddacewa wallahi nake gaya muku kuma da yawa wasu da suka karanta islamic studies din ba su samu rariya ba ba su karanta a wajen malamai na sunna da suke iya tace musu daidai da abin nan ba za ga suna ta kafa hujja da maganganun waɗannan mutane shi ibn arabi yana ganin fir'auna ma Allah ne kwarai kuwa yana rububi ya tafi fir'aun yana nan a cikin littafansa ibn arabi malam shine yake da ra'ayin cewa waliyi ya fi annabi ina wannan aƙidar da ake cewa sufaye suna da wannan aƙida cewa ai waliyanmu sun fi annabawa da aƙidar shi'a cewa suna da aƙidar cewa waliyai wannan a'immatu din na al'a'immatul isna a shari'a sun fi annabawa duk daga aƙidar ibn arabi yara annal wilayata afdalu min an-nubuwwa ko annal awliya afdalu min al-anbiya kuma yace khatimul awliya yafi khatimul anbiya haka ibn arabi ya faɗa cikamakin waliyai nesa ba kusa ba ba za a taba hada shi da cikamakin annabawa ba zaka ji suna faɗa ai ɗaukowa su kai a cikin littattafansa ɗaukowa su kai kuma shi ba kuna cewa ba kuna cewa ba ni sunan shi ba kuna cewa Allah kadim bane ba ba aqidar musulunci Allah bai da farko ba sai ce a duniya ce ba ta da farko in har ana ce Allah bai da farko to al'alam ma kadima ce duniya ma ba a san farkonta ba kenan kaga Allah bai keɓanta da shi ne kadai huwal awwalu ba bai ba haka bane a gurin ibnu arabi to da irin wannan misalai ne kawai guda hudu ko uku da suke bayani akan aqidar irin wannan mutane to shi yasa ake hazzara mutane da karanta wato maganganu na ibnu arabi da ainihin wato makamantansa shi sa malamai na sunna alhamdulillah na wannan al'umma sun yi mai kaca-kaca an bi duk maganganunsa daidai gwargwado an bayyana tsiraicinsu kuma an yi wa mutane bayanin daidai daga cikin malaman da suka yi daga-daga da ibn arabi akwai shekul islam ibn jiriya to shi yasa zaka ga kuma abun mamaki dan bid'a in yazo cikin malamin da zai fara la'anta ya zaga shine ibn taymiya saboda ibn taymiya shi ya dauko uban gidansu din ya yi masa kaca-kaca ya san aƙidarsa ya mayar masa da martani da sauransu a wurare da yawa a cikin wato littattafansa ya yi bayani akan raddi akan aƙidan ahalul wato wahdatul wujud din nan masu cewa Allah yana narkewa a cikin komai ina fata ana fahimta a imamul biqa'i shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi rubutu dangane da abin da ya shafi aƙidar ibnu arabi ya ce ya sa suna littafin tambihul gabi ila takfir ibn arabi tambihul gabi fadakar da dolo fadakar da wawa ai masa bayanin kafircin ibn arabi tambihul gabi ila wato takfir ibn arabi akwai maganganun su dewa a cikin littafin fike wallahi to bayan da za a yi sai dai a hankali mutum ya yi karatu na sunna to shine zai iya gano illar waɗannan mutane so ya kamata amfanin karatun irin wannan littattafai mu yi kokari mu san sunan malaman kuma mu gane ba malamai ne na kirki ba yan bid'a ne wanda sun yada bid'anci a cikin da'awarsu duk da a ce akwai lokaci kowanne idan muka kawo za mu faɗi misali na maganganun da ya yi na bid'ancinsa da kafircinsa don a guje shi so yana nan a cikin littafanmu na boko duk wanda ya boko inda ya karanta ko ni islamic islamic a boko za ka je yana ta quotation aristo ya ce kaza aflaton ya ce kaza plato ya ce kaza wane ne farabi ya faɗa duk da sauransu duk mun karanta duka kuma wallahi su ne hujja kafa hujja ake sosai maki za ka samu na gaske idan ka kawo maganganunsu idan kuma ka ƙi ka sha kayi su ka da kai abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah ya mana afuwarsa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته